الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم العرباء sha ashirin da biyar ga watan jimadin asir shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da ɗaya bayan hijira annabi alaihi salatu wasalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da sha tara ga watan biyu shekara ta dubu biyu da ashirin miladiya idan ba manta ba mun tsaya darasi na sha bakwai sati uku ko hudu baya da ya wuce inda muka yi wato darasi babi na sha ɗaya inda malayin ke cewa tafsinul mayyit yadda ake wa mamaci ya kabari yadda idan mutum ya bar duniya za a yi masa ya kabari a yi masa tira mun tattauna matsaloli a ciki tun daga kan matsala ta talatin da uku yadda malam ya bayani cewa bayan an gama yin wato yi wa mamaci wanka to daga nan kuma za a zo a yi wa mamaci da kabari wanda haƙƙi ne na sa idan mamaci ya bar duniya babu wanda za su ɗauki nauyin likafaninsa da wato ɗaukar nauyin binne shi gaba ɗaya to wajibi ne a fitar a cikin kuɗinsa na gado kuɗin da ya bari domin har yanzu kuɗinsa ne har sai an rufe shi ba tare da wato an wato ba tare da bibiyar wannan abun ba idan to wani ya ɗauki nauyi a unguwa ko a gari amma mun tsara babu wanda ya zauna rido wajibi ne yana nan haƙƙi ne a kansa a cire kuɗi a cikin kuɗin da ya bari a ce masa likafani sannan bayan likafani za a je a tukunya ko kuma duk abin da yake mummunatar da jihi duk abin da yake da alaƙa da wannan hatta haka idan ba samu masu yi ba to a wannan kuɗin za a ɗauka sai an biya wannan yana da gaske sannan kuma abu na biyu mai muhimmanci wanda za ga da yawa yanzu ana ta mutuwa amma ba a kula da shi shine bashi min ba an wasiyatin yusi biha aw dayn kuma saboda al'ummar Bahaushe da yawan mu abin da muke dauka shi ne in kaga mutum yana rubutun bashi to gani ya ya manya da ya tsuba ko yana wata rashin lafiya ta fitar hankali to anan ne ba za ga yana kokarin rubuta bashin da ake wasa amma a ɗabi'ar yanzu da za a bincike mu nan a ce duk masallacin nan waye ke rubuta bashin da ake wasa wanda yake bi zai rubuta amma wanda ake wanda da wahala wanda kuma ita wannan mutuwar ba wai ta wato ba sallama take ba a notice kake dama kullum kamar yadda ake faɗa annabi alaihi salatu wasalam ya ga mana hadisin wato hadisi da dace hadisi haka cewa kullum sai malakul maut ya zo kan kowane mumini ya je wa ya kai biya kullum ya je wa ya kai ya kawo ma ziyara sau biyar to kaga kamata ya mutum ya zama cikin shiri kenan ko da shi saboda me wannan ziyarar da malakul maut yake kawo amma matsalar zaka ga sai an yi wata mutuwa ta ji ga mutane sannan hankalin ka zai dawo gurin mutuwa amma kamata ya ce kowane mumini kullum yana faɗake da wannan tunatarwar da malakul maut yake to saboda haka wannan shine manyan abubuwa da ya kamata kula abin kule bayan bashi da kula da abubuwan da za ta kai su gomo na nuna su da rikin saboda haka ba a jirin kudin abincin da za ta zama mukoki a kudin mamaci ba ta ci wanda za ka ji ma ba hauki yanzu wata kila wani ya zo a ƴaƴan gidan ya magana sai zama abin su ko wanda kuma baya wanda in ba mu cire ɗauke idon mu daga wannan kawancin da ake wani wala a yara shi ba'a gaba ɗaya kuɗin magada a zuwan da kawai a ciki mutane su zauna a zuwan gaban bukuki me ko a kawo musu in za a bayar da muka biya ne annabi ya faɗa lokacin da Ja'far bin Abi Talib ya rasu annabi ya ce inna uli ali Ja'far da Ahmad ku ya bunta ku kai musu ba ku je ku ci ba ko sai ga an bar lokacin da zai rasu ya bar shinkafa buhu amma aka gama zaman makoki babu shi kenan kuma wataƙila ba zai ƙara bibiyar shi kenan dama bango ya faɗi idan ma ra'a su ahalin baiti wanda badalahu minan nasi da ba ka san kamar yadda nake ga wani da aka dauke man babur nufi duk wanda zai ma daji zai tausaya ma zai yi je ɗinka amma bai kai wanda aka taɓa ɗaukewa ba na ce masa ka gani ya taɓa ɗauke min ba ina gaya ba ina ma daji ne daga zuciya ta dan na san me kake ji haka ne to haka duk wanda ba ya jinsa bai mutu ba bai san ya ake jajen wanda ba ya jinsa ya mutu ba haka ne wannan shi ne ka'ida idan wato mutum ya zo yana ba jajen mahaifi idan ba ya zanta ya mutu to jajen da yake wa ba zai yau bayan zuciyarsa kalmar ne domin irin wato tantaran da ake haduwa da su yanzu yana hararo ma wa cewa kaza da kaza da kaza da kaza kuma duk abin da zai gaya ma da shawarwari yana gaya ma ne bin son asirin aka ne ko shi ne ai wannan matsalar shi ma da muke faɗa wanda zai zo yanzu ya ce ma bayani akan aure shi ma idan bai yi ba ba zai gaya ma amma yana da experience na aure yana gaya ma wasu kurakurai da baya so ka faɗa kai ma saboda haka wannan yana da yake abubuwan da ya kamata al'umma su taimaka su gyara cewa idan aka yi mutum mutuwa to wayannan da ugun ya kamata a kalla wanda za ka abubuwan da yake bukata da yawan mawajin yin mutu ba ba a yi wata yanzu wannan abu da muke tafiya a baya cewa a zauna a kan kabarinsa a dadi a neman addu'o'i za ga illa nazira illa nazira kowa yana gani illa nazira sai kaɗan waɗanda suke yi to babban masoyi shi ne wanda zai tsaya a kan kabarin ka yi ma addu'a lokacin da malakul mawuti a daidai gabas da kake bukatar taimako wannan abubuwan da Allah jama'a muna biya su ne domin mu amfani da su a ciki mun yi bayani akan tun daga kan wato abin da zai zo na mutuwar sannan kuma yanzu har muka zo wajen tafsirin mai to an yi wa mutum da kafani muka ce bayan wannan an kula da wannan kuma za a zo a yi masa kafai ko tsesa da baba guda biyu da kuma farjan ne wannan shi ne abin da za a kawa mamaci to sai ma da ya tafi islam shi ne malamai suke bayani cewa kaga kuma gaba da yadda suke idan mutum ya mutu idan mutum ya mutu hatta sun san masu wara muke ba hatta atibal wal take cikin ji zai aka kenan sai a ce a nemo yanzu ta waje saboda haka mutane su taimaka wasu malamai kuma suka ce a tun da ya fi wannan dan a ci to a bari a ci amma kar a ƙara siyan wani dama dan a ci aka yi kaga za a duba yanayi idan suna da masu hali da za su zo suna zuwa wani ɗan uwa na su koyayye ko kaza da za su zo su kawo duk abin da ake bukata to kamata ya komai a tsaye shi in ko babu za su shiga wani yanayi to wannan abincin a bamu amma ba za a rika shiga kuɗin sa ana jefa ne ba ana biyo ya zama makoki sobaro da da bai alai duk wanda ya haka ya ci haram innama ya kulu da fi wuzurihim wallahi don kudin marayu yake isa ai sai Usman dan Bojiu a iya suna yake kafi ne kun kwadar kan mutane dan gani da abin da yake ruwa inna alladhina yaquluna amwala yatama zulman wannan zulman ne Allah ya ce inna ma yaquluna fi budulihim nara kawai wuta ake ji wata launa ta'ira Allah ya sauya to saboda haka wannan shine abubuwan da ya kamata mu lura mu kuma kalla da kyau to sai ma da yace bayan nan kuma to gaba ta karshe da zamu tashi darasi na 18 yau shine hamlul jinazah daukan gawa wa tibauha bi raha hamlul jinazah wa tibauha daukan gawar da raka matsala ta 44 ويجب حمل الجنازة واتباعها قال يجي واجبي ne واجبي ne a dauki gawa kuma a rakata وذلك من حق الميت المسلم malam yace wannan yana daga haƙƙin wato gawa wanda take ko kuma wato gawa wanda take ta musulmi alal muslimi na akan musulmai wajibi ne a kai shi ne mutu amma wani irin wajibi farzu kifaya domin akwai farzu aini akwai farzu aini akwai farzu kifayi fardu aini shine wanda wani baya dauke wani kamar sallah amma fardu kifaya idza wato qama bihi al-ba'd taqad 'ala al-baqi idan wani suka yi sun dauke wani shine fardu kifaya to saboda haka raka gawa fardu kifaya ne fardu kifaya ne domin wato a gaba dai za a faɗaitar da kai abin da in kai za ka samu lada amma inda kowa zai yi wanda suka ji a daidai gurin a cikin kai gawar shi wanda aka gaya a lokacin ya zama mara aini yayi wa Allah laifi in ba kai gawar ba domin ku duba ku gani ko gawar mutumin banza ya yi da aka yi a neman mutanen banza su kai haka aka ce a neman su su kai kar a bata domin za su cutar da mutum ne kuma sauran mutumin da wasu wuce ba su gani ba to kuma za su cutar da su to mali yake wajibi ne a ɗauki gawa kuma a raka ta wa zalika min haqqil mayyit al muslim ala al muslimina sai ce wa bi zalika ahadith yace ba da dangan za a faɗa haka ba akan wannan muna da hadisai azkuru sunayn minha wa azkuru sunayn minha lan ambaci bi kawai daga in ji malam al awwal na farko qawluhu sallallahu alaihi wa sallam fadin annabi alaihi salatu wa salam haqqul muslimi ala al muslimi haqqin muslimi akan muslimi wa fi riwayatin yajibu lil muslimi ala akhihi a wata ruwa ta aka ya waje ba ga musulmi akan dan uwansa khamsun abubuwa biyar rabbi salami mun yi bayani farzu kibaya yanzu da farzu aini shi za za ku kalli abubuwan da za a kawo na farko juyar da sallama yin sallama mutahabi ne amma juyo da ita wanda suka ji karatun mu na fitari fa idza uyidu bi tahiyatin fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha fa da wata wuri suka ce yin sallama mutahabi ne amma amsa sallama wajibi ne wajibi ne in aka zo yin sallama an kai za ka samu lada amma amsa ta yanzu da za a zo a yi sallama a nan ko kuna zaune a majalisa wani ya zo ya sallama kowa ya yi duk sai Allah ya kama amma idan sai ya yi ki bar dunne ki fa'i wani ya dauke muku sai da shi kadai za a ba lada kar ku dauka raba muku za a yi ibara ba za a yi wani ya amsa din shi kadai ne mai ladan to kaga mutum yana dabara sai amsa to sai yace raddu salamu juyar da sallama wa alaikum salam wa alaikum salam wa rahmatullah wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh dan ne katin mazabi ma ya kawo a littafin wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh wa maghfiratuh wajen amsa sallama kana da wannan musamman mutum ya yi ma wancan cikakken assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to kana da ba ka tsara wa mafsiratu kamar da hadisin yana na amrikatul masabihi da tabi ne mai kyau to sai ce wa iyadatul marid da gaida mara lafiya shi ma haƙƙin musulmi ne akan musulmi mun ji labarin bai da lafiya to ya kamata a ji a dubai wa tiba'ul jana'iz da bin gawa gawa wani da kawo shi da da raka gawa wa ijabatu da'wa da amsa kira wata da'wa shi mun yi bayanin zafin da yau mu kuma da'wa kan walima ko idan zuri a alukum ila walima to fali ko bali atiha mun yi bayani shi a kan zan za ku iya tunawa saboda nan na biyar wata shimitul aqid da kai da ya shawa in yace in ya yi shawa yace alhamdulillah ka ce yarhamukallah yahdikumullahu wa yuslihu balakum wannan haƙƙin musulmi ne akan musulmi har aka kawo ba adab na tijawa cewa idan yayi ya kuma yi ta gaya ba har sai an kai karo na daga na uku zai kace to Allah ya baka lafiya to dan ila wannan maybe ko alaji ne ne ko wani abu da ya faru misali kaga mai alaji zai a tijawa zama kauriya ayi ko sai Allah ya baka lafiya ba ki da lafiya ke akhrajahu al-bukhari bukhari ya fitar a mujalladi na uku shafi na 88 wa siyaqu lawi ya kuro hadith wa muslim bi riwayati thaniya wa ibn majah muslim ma ya kawo a riwaya ta biyu sai ta ibn majah mujalladi na 1 shafi na 439 ibn jarud a cikin al-muntaka shafi na ɗari biyu da sittin da ɗaya wa ahmad mujalladi na biyu shafi na ɗari uku da saba'in da biyu ɗari hudu da sha biyu ɗari hudu da ɗari biyar da arba'in wa ƙara fi ruwayatin lahu imamu ahmad ya faɗa a tasa ruwaya yake sittun akwai musulmi akan musulmi shida ne in za ka tattara ruwayo za ga haƙoƙin da yawa don wata ruwayan da zo zai gaya ba wani adadin kuma da babu su a kun fahimta shi ne tattara tsokul hari shi za a za ka ɗauko malam mahmudin misri da zai yi hukukul muslim ko haƙƙul muslim ala muslim kwanaki na gaya muku wani littafin sa yana da shi da yake irin wannan abubuwan yake wani littafai zai yi musu lala eh to saboda haka in ka zo za ka ga ya tattaro hadisan ka tattara haƙoƙin sai ga da yawa ta haƙƙin ɗau kaza ba haƙƙin musulmi ne domin annabi ya faɗa a wani gurin kaza ba an ka tattara su duk sai ka ga kaza in ka zo yin bayani akan haƙƙoƙin musulmi akan musulmi sai ka sai dai ka yi iya iya wa kawai ka batu wani ka bar wani saboda yawa domin annaba ne da azu islam yana yin bi kulli makani makani lokacin da ake buƙatar wata magana a lokacin yake da la yajuzu ta'khir al-bayan an waqti al-haja in wani abu ya faru annabi ya ga an yi sakaci da shi to sai ya zan da mutane a kan to sai ce malai ce wa zada tasar wa idan wa idan tansahaka idan ya nemi kai man nasiha fansah lahu to kai man nasiha wai me me nasiha in aka ce nasiha shine sai ce iradatul khair lil ghayr kan fati wani ka da alheri kawai shine nasiha yake kan fati wani ka da alheri idan to duk abin da zaka yi kana da fati so kake wani yake nasiha alheri kun ga shi za ka bambanta da fadiha ɗayar kuma ba da ba da alheri bane ya zama shuganta amma so kake ba da alheri ko ta wani irin bangare ki kai man nasiha ya ga shi za ga addinin nasiha qulna li wal lil tawqu lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immati al muslimina wa 'ammati malam ibn rajab al hanbali a cikin jami'ar ulum yayi mata sharhi mai kyau wa hiya riwayat lil muslimin aidan wannan har yau muslim ya rawaito wannan akrajuhu kullum min hadisi abi hurairah gaba ɗayan sun fitar da shi daga hadisi abu hurairah duka وفي الباب عن البراء بن عازب عند الشيخين يازو أتم بابي دقى براء بن عازب دقى بخاري دا مسلم دوسون الثاني قوله أيضا نبي فإن زري هريو شيوا إيه؟ annabi alaihi salatu wasalam domin shi aka yi magana ko qauluhu sallallahu alaihi wasallam yau qauluhu aidan fadin annabi har yau da wani sahabi aka kawo sai ko irbarin zuwa gare shi annabi ya ce audul mariza ku gaida mara lafiya umarni haka wacce bi aul jana'iza sannan ku rasa dawa tuzakkirukum al-akhira la hawla wala quwwata illa billah domin hakan yana tuna muku lahira dan Allah ku rika bibiyar karatun nan bi ta dabbo shi za ka ga in ka zo sai ka samu lada a harkar gawa dan mutum zai zo ya kaga zai kawo wata gaba da za ku kawo wasu zuwa kake gawa amma ba ka da lada ko daya to kaga ɗaya daga cikin fa'idodin zuwa makabarta nan su tuna mana lahira zuwa zuwa wada ya mutu a zuwa yi sallah ya tuna mana ne lahira kamata ya yi a ga a ranar lahira ta tuna a gare ka shi ne zai kira kuma da aisha fakar da wuri ibn abi shayba ibn abi shayba ya fitar a cikin al-musannad mujalladi na hudu shafi na saba'in da uku bukari a cikin al-adab al-mufrad wai ne ma muka cewa al-adab al-mufrad yana nan dai gaban mu za mu kuma gun sai ana bin mu bakin sa amma al-adab al-mufrad shine bayanin abin da ake nufi yadda za ka rayu kai kadai duk adabin da ake so ka dauka kai in za ka rayu su ne adabul mufrad shi sa ya fara yi ma bayani a farko ko akan bayani iyaye to shi ne yayi sai ma wannan bayani yadda za ka rayu kai kadai shi ne al'adar mu fara kaga wannan littafin ya kamata mu kuma mai bincike shi saboda rayuwar mutum ce insha Allah to sai yace um shi kuma asabha shafi na 75 wa ibn hibban fi sahihi ibn hibban shi kuma a cikin sahihin din samawaridul zan'an wato shafi na ɗari bakwai da tara da imamu abu dawud da ya bi mujalladi na ɗaya shafi na ɗari biyu da ashirin da hudu da imamu ahmad mujalladi na uku shafi na ashirin da takwas talatin da biyu arba'in da takwas da imamu bagawi imamu sunna ke sai yake shi kuma a cikin sharhu sunna mujalladi na ɗaya shafi na ɗari wato da sittin da shida min hadisi abi sa'id al-khudri qultu bi nafsi wa isnaduhu hasan isnadin sa ne kyau ne wala hu shahidun min hadisi abu bin malik yana da shaida daga hadisi abu bin malik bi nunin jumlat al-akhira amma ba ta da jumlar karshe ba wace wa zai ga mana jumlar karshe a hadisin da muka biya a karshe su tsadu da shirin kuma na jumlar ita ce sai ka ja mata layi don karka manta to da kiwo kuma al'akira ba tare da wannan jumlar ba ita ce ba tare da iya ruwa da ya yi udul mariza wanda bi on jana'iza amma ba mu to da kiwo kuma al'akira a tasa ruwa ya sannan ma da yake wa rawahu tabarani raji al-majma ka duba al-majma na mujallabi na biyu da biyu da 99 mas'ala ta 44 wattiba'uha ala martabatayn to gashi mun fara shiga abin da bin gawa akan matakai biyu martabobi guda biyu aka ce an yi mutuwa jama'a martaba ne kake so ka hudawa bara mu al'ula ta farko ittiba'uha min indi ahliha hatta salatu alaiha za ga mutanen mu suna wannan kokarin biyo ta daga gidanta har zuwa gurin da za a yi sallah misali za ga kowace unguwa wata kila kowane guri akwai yanayin da wani lokacin za ka wasu saboda kankantar guri akwai gurin da za a je a nan ake gawa sallah ko kama a nan unguwar za ga ana yawan yi a nan to biyo ta daga inda aka yi mutuwar zuwa nan shine bi na farko duk da cewa wani za ka ya zo kuma an riga an zo amma zai zo ya sarar ma an shiga tsawo amma abin da ake so shi ne in zan samu ne a biyo gawar daga inda za a ɗauko ta har zuwa inda za a yi mata sallah in ma kofar gidan za a yi to ka samu wannan martabar har yau an fito da gidan gida a kofar gida za a yi to ka samu martabar har yau an gane ko saboda haka biyo gawa daga inda za a yi mata sallah martabar farko ke inda aliya daga gida a tassalatu alaiha har a yi mata sallah kun gane yanzu gabar daga dauko gawar zuwa inda za a yi mata sallah shine martaba farko sai an mata sallah da nan ka cika martaba ta daya eh bayan an shirya gawar an mata wanka to a dauko ta a fito da ita a tawo da ita inda za a yi mata sallah da kai aka tawo har aka yi mata sallah da kai to yanzu ka ci daya a martabobi ka ci samu martaba ta farko والأخرى أي مرتبة كويس بعوها من عند أهلها حتى يفرغ من دفنها biyo da tun daga gurin iyalanta har abin ne ta shi ne abin nufi daga inda aka yi mata sallah har zuwa binnewa shi ne martaba ta ka samu wannan martaba wa kullum minhu ma fi qada fa'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam duk wa'annan biyun annabi yayi a ɗauko gawa daga inda take a zuwa inda za a yi mata sallah daga inda za a yi mata sallah zuwa binne ta duk waɗannan biyun annabi alaihi salatu wassalam ya yi farawa abu sa'id al-khudri radiyallahu anhu qala abu sa'id al-khudri Allah madaukakin sarki ya kara masa yadda yace wato kunna maqdaman nabi sallallahu alaihi wasallam ya'ni al-madina yace mun kasance lokacin da annabi alaihi salatu wassalam ya gabato shi da abin da suke fasara lokacin da annabi ya gabato ya zo madina shine makadaman nabi ko ko ce muna cikin yan gaba gaba lokacin da annabi alaihi salatu wasallam ya zo madina to idza hudira min al-mayyi bayan annabi ya zo madina idan wani daga cikin mu ya zo gargaran mutuwa hudira kun ga kalmar mun wuce ta baya idan ɗaya daga cikin mu ya zo gargara yana rashin lafiya aka ga ya zo gargara azan nan nabi sallallahu alaihi wasallam bayan mun gabato Madina da mun ji labarin wani bai da lafiya gashi yana gargara mutuwa sai mu je mu sanar da Annabi alaihi salatu wasallam fa hadarahu annabi sai ya zo gurin gawar ya zo gurin kai mara lafiya wa taghfara lahu ya nema magafara Allahumma qila Allah ya yi masa Allah ya kaza ya sai masa addu'a hatta idza qubida har a gargaran sa har a zariran sa in sarafa annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi alaihi salatu wasalam ya juya wa man ma'ahu da wanda suke tare da shi hatta yubana sai ya juyo a tafi makabarta har sai an binne shi wa rubbama dala abdu zalika ala nabi sallallahu alaihi wasallam sau da yawa shine rubbama ko rubbama ko rubbama ko duk kira'a ta gudu kuma a larabci ma ana faɗar su rubbama dala abdu zalika ala nabi sallallahu alaihi wasallam sau da yawa hakan tsare annabi alaihi salatu wasallam da muke yi yana masa tsawo domin tun da kai ya toshi lokacin da bai da lafiya har ya rasu a zo a haɗa shi ka tuna a haɗa shi sannan kuma a kai shi makabarta to lokacin da suke gayyato annabi sai suka ga ai wannan abin da suke annabi alaihi salatu wasalam yana masa tsawo lokacin yana yawa falamma khashina wa shaqata zalika alayya inda muke jin tsoron annabi alaihi salatu wasalam yana jin wahala dangane da hakan da muke masa qala ba'dul qawmi li ba'd sai wasu daga cikin su a matan kadiya sai suka ibawa kan dawa wani zaki suka ga wa zaki cewa law kunna la la nu'minu nabi sallallahu alaihi wasallam da dai za mu kasance mu dau mataki mu daina salar da annabi alaihi salatu wasallam bi ahadi idan wani bai da lafiya hatta ya bazu har ya kuma ga har sai an dauran sa in mun ga mutum na gargara mu daina zuwa mu ga yana mu bari ki yaro kawai da kan suka yi shawara wai idan ku bi da adan lahu idan aka karɓi ransa sai mu je mu gaya ba kun ga sun rage man lokaci kenan domin da in ya zo kafu a ɗauran sa zai zo tsaya har sai an binne shi walam yakuna alayhi bi zalika mashaqqatan to in muka mashaqqatin muka yaka hakan ba zai wahala annabi wala habutu sannan kuma ba za mu tsare shi lokaci mai tsawo ba fa fa'alna zalika tabai ta je muka koma yin haka idan mutum muka ga bai da lafiya ba ma ba sanar da shi har sai an karɓi ransa bayan an ɗaurar sa sai je su ga annabi alaihi salatu wasalam wa kunna nuzinuhu bil mayyit ba'da an yamuta kun ji magana ta fito mun kasance muna sanar da shi ga mamaci bayan yaro wa ya'tihi fa yusalli alaihi sai ya zo yayi wa mamaci sallah farubba man sarafa to wani lokacin kuma idan aka yi sallar sai annabi ya juya ya gida mu gane gaban nan za mu zo ji me za su tattauna a kai wani lokacin bayan ya zo a matsayin da na limami in yi sallah sai ya tafi wa rubbama makata hatta yi fana albayyi wani lokacin kuma yana gaba har abin ne mawai a ce liman yana da dawa a wannan gabar kenan idan ya zo yana da wani uzuri zai iya zuwa ya wasu dawa sallah ya juya kuma ya tafi wani abu a nan wannan gaba haka ta nuna cewa ya zo ya yi sallar wani lokacin annabi ya yi sallah sai ya tafi sannan sauran kuma mutane su tafi kai gawa fa kunna ala zalika hinan mun kasance akan wato hakan muna kan wannan yanayin hawo zuwa wani lokaci sun makunna sannan sai muka ce wata shawarar ta zo لو لم يتحسن النبي صلى الله عليه وسلم اي لم يظهر بشخصه كايتا اكتا يا بصرا ba ina ba a ce ba sai mun gayyato annabi alaihi salatu wasalam ba sai ya zo da kansa ba wa hamalna jinazatana ilayhi kun gane mu rika daukan gawar mu kai gidansa dan Allah wannan ba wato yadda da abai suke kaunar annabi ake nuna ba eh mutum ya kaunar su gare shi cewa mu daina wahal da mu rika daukan gawar an yi wujuwa ko da daga hausa ne yana ganin mukamar dambe ko da daga wato yayin kofar ruwa ne yana ganin mu kawo da duk ba kan shawara duk inda muke mu rika dauko gawar mu kai wa annabi alaihi salatu wassalam wane mu wa hamalna jinazatana ilayhi hatta yusalli alayhi inda baiti har ya matsayi gawar sallah a gidansa la kana dalika arfaqan da hakan ya fi kyautatawa gare shi in haka ne muka yi to mun kyautata masa wane mu fa kana dalika al'amru ila yau wannan al'amarin ba ya kasance har zuwa yau me yake nufi da wannan eh har zuwa lokacin da yayi magana cewa haka suke yi daukan gawar suke su kai har zuwa lokacin daukan gawar suke su kai gurin annaba ne kamar shi ne misalin da muka yi dazu cewa akwai wani specific guri da ake kawo gawa har yanzu a maka za a gani har madina maka da madina duk inda aka yi a unguwanni aka yi ga aka yi mutuwa za a gani ko za a gani sallah za a ko la'azar ko duk sallah sai ka yi sallar gawa kawo da aiki sai ka yi sallar gawa goma sha biyar a lokaci daya za a gaya muku as-salatu ala al-amwat haka za su yi in ka dace amwat to ga wani in kuma uwa da ɗa ne za a ce ma to uwa ce da jaririn haka amma duk sallah ba wata sallah da za ka yi a saudiya ka yi ta ba yi sallar gawa ba wane mutum ai sallar gawa a nan ma ba sai ka koyi karatun sallar gawa ba ku ya sai in ka mai da kai domin duk sallah wani lokacin kuna idan da sallah kun yi sallar gawar kuna yin gaba kuma za a ƙara cewa salata ala da kanuwar an kuma shigo da wuta to kaga har zuwa lokacin to har yanzu gawowa ake masallacin annabi alaihi salatu wasalam har yanzu maka akai madina akai maka akai madina akai wanda suke gefen madina su kai masallacin annabi alaihi salatu wasalam wanda suke gefen maka su kawo masallacin sa na makka har yanzu haka yi to saboda haka yi takara da wuri mun hibban bi zai yi a cikin mawaridin zaman shafi na ɗari bakwai da hamsin da uku imam al-hakim mujalladi na biyu shafi na ɗari uku da sittin da hudu zuwa da sittin da da hamsin da uku zuwa da sittin da hudu da kuma auki da ɗari uku da hamsin da uku ɗari uku da sittin da hudu ɗari uku da sittin da biyar wa anu al-bayhaqi daga bayhaqi kuma shi kuma mujalladi daga gare shi har yau kuma shi a wajen imam bayhaqi ya yi ruwaya daga gare shi mujalladi na hudu shafi na saba'in da hudu imamu ahmad mujalladi na uku ya bi nan sittin da shida bi nahwihi mun ja bada bi nahwihi da ma'ana daya bi mislihi kuma kobo da kobo na tasiri da kwamfansari ya yi tsaye shi ne na hawa hukke ko amma kuma mislihu kuma na tasiri da na tasiri ke luri kobo da kobo ba canjawa amma kaga kwamfansari da na tasiri ya yi ma'anar su daya to shi ne na hawa irinsa da shi ne ma da yake wa qala al hakim imam al hakim yace sahihun ala shart al shaykhain sai ne akan shartin bukhari da muslim amma ba su suka rawaito shi ba wa baqa billahi imam zabi yaman muwafaqa wa inna ma huwa sahihun faqad daidai ba sahihi ne kawai li anna fihi sa'id bin ubayd bin al-sabbaq wa lam yukhrijahu lahu shay'an ba su fito da komai bi bukhari da muslim dangare shi ba riwaya dangare shi ba matsala ta arba'in da biyar wala shakka babu kokonto akan cewa fi akan cewa annal martabatul ukhra an gane ko cewa martaba ɗaya ta biyu afdalu min al-ula to ga wata wani bidiyo na malam martaba ta biyu ta fi ta farko falala yace babu kokonto akan wannan li qauli sallallahu alaihi wasallam domin annabi alaihi salatu wasalam wato yana cewa man shahida jinazata min baitiha duk wanda ya biyo gawa daga gidanta wa fi ruwayati a wata ruwaya man ittaba jinazatan muslimin duk wanda ya bi gawar musulmai to ga gurin da nake samu karkade zuwa sallar gawa sai ce imanin yana ne imani wa hisaban da neman lada wallahi duk wanda bai sa a ranka cewa za a kai wa da gawa yanzu zai tafi ne don neman lada da annabi ya faɗa ba ba shi da wannan lada sai ka sa a ranka don wani yana zuwa ya ce ai saboda wani ne ko zai je ne saboda wani saboda su yaji to shi ke nan bai ka wato inama al'aba da bin niyar bai jira to ne da ma hajar da shi to shi sa duk ran da zaka yi aikin ibada bayan Allah ka jaddada niyyarka da an gaya ba mutuwar wani to tuno da hadisin mutuwa cewa idan ka je ka raka gawa kana da lada ka tuno shi idan aka yi kaza aka yi wata sallah kana da lada ka rika tuno hadisi to sai ladan ka yi tabbata amma in ba haka ba kawai kawai wani abu ya faɗa za ka da yawa akwai kalmomi da ake faɗa ai kaza ai kaza to iya wannan fa in da su ila ma hajar sai wajibi ne za a kai gawa ka halatto da zuciyarka istihbaru niyya shine abin da malamai suke kawo suke cewa shi za ka ce riyadu salihi ne yayi ne don wa'azi ba don baya masu iyo ba ka'ida ai domin zuciyarka ake so riyadu salihi ne ta ba idan ana yi zo ake wai shi da yake babu da ikhlasi wa ihdaru niyya kai dan Allah kuma ka halarto da abin da za ka ba shi ne aka ce ko sallah azhar za ka yi a zuciyarka ba sai ka faɗi niyya ba kamar yadda su ibn salah suke cewa a talabbuzu bin niyya da imam malik bid'atun to ba sai ka faɗi niyya ba amma ka halarto da abin da ka dole karka jin cewa yanzu ba azhar za yanzu sallar ijami za wannan ba shi ne aiki kuma shi ne aiki saboda haka yayin da za ka yi tafi sallar gawa an gaya ba mutuwarwa ne bayan ka yi jimami tuno cewa zan tafi wato sun samu lada karka yi zan rububi cewa ai wani abin zuwa ne ne ba ai ban ai ma ban je ba zai je ne ma rashin mutunci shi kenan a nan ladan ka zai da kun ga mu to ba ne imani ladan ka iya wannan ne ladan ka lafiya to shine malai yake cewa malai ya ci gaba da gaya mana cewa a wata ruwayar shine wahdi saban kai imani da kuma neman lada hatta yi salli alaiha har aka yi mata sallah duk wanda ya kabala hu qiratun yana da qirati guda daya in ga wata ruwaya ta zo shi qirati yana zuwa da ma'anoni wani zai yana zuwa da ma'anar ma'auni wani zai yana zuwa da ma'anar kuɗi akwai malamin da suke bayani akan cewa kiradi a kudi shine a raba dirhami goma sha biyu ɗayan gizo sha biyu shi ne kiradi shi ne kiradi wasu kuma ka ce a raba shi gida ishirin da hudu kamar yanzu naira ɗari naira ɗari inda ana karɓar kwandala ya guda nawa ce za ta baka eh guda ɗari to wannan guda ɗayan da ka ɗauka kwandala sai a ce kiradi ce haka suke zuwa larabawa iraki ce ta naira ɗari shi ne kawai to amma nan kun ga mu annabi ya fito mana da abin karara domin a wata ruwa ya je je nuna ne cewa har sai girman da ya kai wato dutsen uhud dutsen uhud kuwa wanda ya za ka ga mutum in mutum ya yi wasa ya tashi hawa dutsen uhud in ba dama ya saba da ya sa tashi ba sai kamar ta sai ciwo saboda girman da yadda yake girman da za ga har wasu can ba su ke suke cewa za ka wasu na gaya ma in kana masallaci annaba alaihi salatu wasallam za ka ce ma wai tafiya yi zai ga kana ganin su kuma tafiya ce do sai kun shiga mota ba za ku tafi inda yake amma Allah ya ce kamar yadda kake hango da kana kowane gidan da kana hango gidan nan haka za ka yi kawai wasu ɗan na taɓa jin wani alaji ya ce wai aiki howa yake wai zuwa yake shi ma ziyara yake kawowa za ka yi ta zai labarai kala-kala saboda yadda za ka gani na akwai masu kwatanta a naman da kilomitas na taɓa zuwa a misali kilomitas ɗin za ka yi tafiya iya faɗinsa kawai kilomitas ɗin da za ka yi tafiya a kan dutsen hudu ku ne kuka yi wannan kwana-kwanan nan bala ya faɗi kilomitas akwai kilomitas ɗin da malai ko mai rayu kilmakusun ko wani sa ya kawo adadin kilomitas ɗin da kawai in ka haɗa da tare da goron dutse wanda kila kusan guda arba'in to saboda haka wannan shi ne to sai aka baka cewa kwatankwacin lada ɗaya kamar girman dutse ko kamar girman ginin nan ne ai kai ka san babba ne balan da cewa kamar girman dala ko goron dutse ka kwatanta da wanda yake a garin ka gani to wanda ya yana da wannan kira din ko man kai da hatta bala wanda ya halatta gawar har aka binne ta kuwa wa fi riwayat al-ukhra wa riwaya yufraga minha aka gama da ita falahu qira dadi yana da lada guda biyu kwatan kwatan qiradi guda biyu to abin tambaya ana ashe wanda ya dawo ya rako gawa daga zuwa inda za a yi masa sallah qiradi nawa sai kuma annabi yake ku kalli gaban nan wa man shahida ha wanda ya zo kuma ya bi gawar bayan an mata sallah har aka je aka binne ta aka gama za a baki kirafi biyu tarawa za a yi da wancan kirafin na farko ko kuna nufin wancan na farkon da wannan na biyu za a tara ko ku wannan kirafi na biyu daga nan gurin zuwa can ne shi dama ne yake kawo ana yake cewa lallai ba ɗaya ya fi ɗaya cewa daga yi mata sallah bayan mata sallah sai ka zo ka raka gawa har aka binne da kuma wanda ya rahota ana yi mata sallah kamar liman ko waninsa yana da wani abin kiri da shi kiraɗi ne ne gundi nan kuma ce wanda ya bugawar har aka gaba yana da kiraɗi guda biyu idan kun kalli abin shine nake so mu ji cewa idan mutum ya biyo da har aka gaba kiraɗi uku ne da shi ko ku biyu biyu uku me yasa ya zama biyu Wancan aiki da ɗaya haka.
eh Wannan kuma idan ya rasa ta aka biyu biyu ba ba duk wancan da wannan haɗa ba.
ba saboda haka ba tarawa aka yi ba Tara aka da kowane zaman kanti.
saboda haka kiraji guda biyu daga inda aka yi mata sallah kabita a gawar har aka tsaya aka binne ta kiradin ka biyu babu wanda ya zo kawai ya tsaya ya jira har aka yi mata wanka aka zo aka yi sallah kun yadda da shi me yasa a'a to ai na uku ne aka ce kira dani kiraji guda biyu ai haka aka ce kira dani yana da kiraji guda biyu biyu ne da shi me yasa na Karatu ne ya zubo cewa in kai sallar mm da shi iyanar ɗaya in ka ƙarasa mm shi ne shi.
saboda haka biyu kenan ɗaya na farko a tara da na biyu ba wai ana nufin daga nan gurin misali idan mutum ya tsinka shi kenan zai samu kiraji guda biyu ba shi kenan kaga wani zai yi zuwa sai an gama sallar sai kafin kiraji biyu can to amma ba za mu ƙara samu ji mu ji mu ji ko zai ko zai kauce da abin da aka yi sai ya ce to mala yake walau iradani min al-ajri ila ya rasulullah wa man iradani aka ce menene iradi guda biyu qala yake mithl jabalain al-azimain shine misalin duwatsu guda biyu manya wa fi riwayatil ukhra kullu qiradin mithl uhud a wata riwaya daban kowanne iradi kwatan kwatin dutsen uhud ne kowanne iradi kwatan abin da ya za muka kawo wannan saboda akwai masu fahimtar haka cewa wanda ya zo kamata a yi wanda ya fi kowa balala shi ne wanda ya biyo gawar gaba ɗaya aka yi komai da shi ya kauce wa sabani amma wanda bai samu farkon ba sai ya zo gaba ta biyun wani kuma ya samu farkon to sai ce wanda ya samu ta biyun ya bi shi nada gaskiya bayanin da malamai suke cewa bayanin domin akwai karuwa yamma da ta nuna karar cewa ga abin da ake nufi saboda haka kiraki guda biyu za a samu kowane bangare kiraki ɗaya ne. shi ne daidai eh an bayyana da kyau ku to saboda haka shi ne imamu bukari ya fitar a mujallabi na ɗaya shafi na tamanin da tara zuwa na casa'in sannan a shafi na ɗari da hamsin ɗari da hamsin da biyu ɗari da hamsin da uku ɗari da hamsin da hudu musulun kuma a mujallabi na uku shafi na hamsin da ɗaya zuwa da biyu abu dawud mujalladi na biyu shafi na sittin da uku zuwa da hudu imamun na tayi mujalladi na ɗaya shafi na ɗari biyu da saba'in da biyu imamu tirmidhi a mujalladi na biyu shafi na ɗari da hamsin ya inganta shi ibn majah mujalladi na ɗaya shafi na ɗari hudu da sittin da bakwai zuwa da takwas ibn jarud a cikin al-muntaka shafi na ɗari biyu da sittin da ɗaya imamu bayhaqi shi ma ah, ya kawo a waraka takarda ta ɗari biyu da ashirin ɗari hudu da ɗaya ɗari hudu da talatin ɗari hudu da hamsin da takwas ɗari hudu da saba'in sannan ɗari hudu da saba'in da hudu ɗari hudu da tasa'in da uku ɗari biyar da uku da ɗari biyar da ashirin da ɗaya ɗari biyar da talatin da ɗaya min turukin kafira ta hanyoyi da yawa ana abi hurairah radiyallahu anhu daga aba hurairah Allah ya kara masa yadda wa riwayatu thaniya lil bukhari wa nasa'i wa ahmad riwaya ta biyu amma ta nasa'i da bukhari ce da ahmad aw fi lafzi lin nasa'i a'zamu min uhud a'zamu min uhud aw lafzin nasa'i ta kai ta fi uhud ba girma shi wannan kira ya fi shi girma ولو شاهد من حديث أبي بن كعب مرفوعا بلفظ أثقل في ميزانه من أهود وأنا مسلم kaji wani ka shi ta fa amfanin karatu kana tattara tsuru wallahi sai ka ji duk ana tawaye ma da kai cewa a wata ruwayar kuma duk akai aqallu bi mizanihi min uhud idan aka tashi turawa a abun awon ka ya dutsen uhud nauyi sai ga ka zauna lafiya ko fassara kake wa wani da wani ya ba tambaya yake jin wannan ruwa ya kace ai kaza ake ne shikenan karaja wa ahmad ahmad ya mutar mujalladi na biyar ɗari da talatin da ɗaya ibnu maja a mujalladi na ɗaya shafi na ɗari hudu da sittin da takwas bilafzin nasa'i wa huwa hasan a ziyaratul ula li muslim amma karin farko na muslim ne wa abi dawud da abu dawud wa gairihi ma da wasu wa ziyada dalil ukura ya lil nasai amma karin guda biyu kuwa wayannan daban din da imamu nasai wannan hadisi shawahid an jama'atin min as-sahabati radiyallahu anhu hadisin yana da jedu daga dandaran sahabbai Allah ya kara musu yadda al-awwal na farko an tauban inda muslim wa bayani na farko daga tauban a wajen imam muslim da imam bayani shi abu dawud shafi na 9975 imam ahmad mujallabi na biyar shafi na 276 zuwa 77 sannan kuma a takarda ta 282 283 274 الثاني والثالث نبي ده نوكو عن البراء بن عازب ده عبد الله بن مغفل su kuma inda nasa'i wa ahmad mujalladi na hudu shafi na tamanin da shida da takarda ta ɗari biyu da tasa'in da hudu arabiya sannan na hudu shaidin kudu ta abin mani rawawa ahmad mujalladi na uku shafi na ishirin takarda ta ashirin da bakwai tasa'in da bakwai min dalilan ya an ta hanyoyi guda biyu da gare shi har yau Abu Sa'id al-Khudri wala hu shawahid al-ukhra zakara al-hafiz bil fath da ma dadin fata wari kenan shi sai ya tattara su ke yin kado hadisi inda bukari ya kawo shi ko a wajen gari ko kowa bai kawo a fata wari shi wani hadisi sai ya kama shi ne za ka ka tattara su ka iya koyi wajen ma da mafita shi ne za ka mutum yana bayani cewa ga abin da ba da وفي بعض الشواهد عن ابي هريره زيادات مفيده amma wasu wato a wani tajin na wuce jin kuma daban daga Abu Hurairah shi akwai ƙari wanda yake mai amfanarwa la Allahu min al-mukahsar ba da yake wani shine yana daga abu mai kyau shine yana al-mukahsar zikru ha ba ambaci su to bara ku ga wani guri wa kana bin Umar yusalli alaiha Abdullahi da Umar ya kasance ne gawa sallah thumma yansari sai biya tafiyar ta kawai idan ya zo yi wa gawa sallah sai biya tafiyar ai kun ji mun biya gabar a baya ko to sai biya tafiyar ta falamma balaga hu hadithu abi hurairah qala yayin da labarin hadisan abu hurairah yanzu tun da an ce muku abu hurairah ya ruwaya kai da yawa to yayin da labarin hadisan abu hurairah suka zo mana sai ya ce aksara alaina alaina abu hurairah kai abu hurairah fa ya yawaita hadisan nan da ya faɗa sun mara yawa ya faɗi su da yawa ina aksar alaina wa fi riwayatin fa ta'azamu sai Abdullahi da Umar ya kamba ba abun yana gani abu ne fa babban wannan fa zala habbaba ila Aisha kun ji wai dan wato a nemo tabbaci sai aika habbab ibn al-arad ɗaya daga cikin wannan manyan zaben da aka rika azautarwa barkon musulunci sai ya tura shi gurin na da Aisha a masallaci ne yace yasaluha an qauli abi hurairah je ka tambayo mana na da Aisha kan wannan abubuwan da Abu Hurairah yake ta faɗa haka ne ثم يرجع إليه sannan ya dawo zuwa gare ni fa yukiru ma zala yake je kaka dawo zuwa gare ni ka bani labarin mai nake wa kada bin Umar sababatan min hasal masjidi ana haka kun ga yana cikin masallaci kuma masallacin a cikin ɗakin waye ne da na Aisha sai dan da ki kasa daga tsakuyoyin masallaci sai damka yadda ki tsakuwa daga tsakuyoyin masallaci yukallibuha yana dan zuciya kamar yana wasa da su a hannu a za ka kai ba a lokacin ka zauna a masallaci ne ƙananan duwatsu za ka kaɗi ba musamman ko kana jiran wani ko to sai dan ko yana wasa da su a hannunsa yana jin zuciya shine yukallibuha ya damko su yana wato jijiya fi yadi ya amin da ta da ayyan rasul har sai dan aikan kaga alin da zamu sai ka kula shine fa ta fir'aun rasula fa qadnahu akhdan wabila kaga nan da ma'rifa yazo amma da wa can baya ne ayatan mutuna rasulun kaga ya kawo shi da kira shahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula sai ce ba a ka fir'aunu rasula saboda an kawo shi a can da na kira sai aka ce sai fir'auna ya saba wa mancan da yan in ka tashi fassara shi saba wa manzan wanne rasula din nan na baya shi za a karatun mu na baya na ku yi tuna ranar lahadi ada aka muka ce aka kawo kalma suna da na kira da ma'arifa duk ita ce amma idan aka kawo da na kira da na kira to duk daban-daban fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusran idan aka hada da ma'arifa aka kuma maimaita ta duk ita ce amma na kira da na kira duk ba ita wace ko ce zaman kanta take fa inna ma'al usri yusran a illa a tare da kunci da tsanani akwai sauki inna ma'al usri ya za mu fassara fassara din kun gane karatu ya za mu fassara fassara hausa inna ma'al usri ayyanan lil ya fassara hakika tare da nam tsananin ko tsanani ta tsaye yawa ka ka hau kuma ka sauka hakika da da tsananin wanne wannan na farkon da muka baro domin shi ne biyo mu yusran sai a ce ni wane mutum ya ce akwai wani zaukin saboda kai Allah gani ne saboda eh wani atlaku min Allah kila ke wani wani wani malam malami da muke harkar dawa da yin sai Allah yana bin shi ka duba baka gani inna ma'al usri yusra inna ma'al usri wannan al usru shine in ka dage fasara ba za ka fasara yadda za ka ce ko hakika tare da kunci akwai doki a inna ma'al usri hakika tare da kunci akwai sauki inna ma'al usri kuma tare da wannan kuncin wanda ya biyo mu yusra akwai wani saukin ba wannan ba wannan daban ne kuma Allah zai kuma kawo wani fane ne to shi ne wannan wata aya muka injiniya za muka da a suratul nur din nan da muka bada misali da ita akan na kira da kuma da ba na kira eh nurun ala nuri kun ga mun bada wannan kima nurun ala nur da aka ce ya hadillahu matsalu nuri kamin shayatin fiha misbah fihi al-misbah fi zujaja fiha misbahun al-misbahu bi idaji duk wannan musulunci al-misbahu fi zujaja sai aka ce ma zujaja sai kuma to az-zujajatu wannan zujada din ita ce wannan az-zujajatu ka annaha kawkabun duriyun tawakkada min shajaratin mubarakah زيتون لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لو ولو لم تمسسه نار نور على نور wannan hajjan wannan ayat za mu kuma maimaita a ƙasin nan saboda haka hajjan farko ba shi ne na biyu ba kama arsalna ila fir'auna rasula ba ta fir'aunu rasula ai wannan na kawo ma mai ma'arifa ba ta fir'aunu rasula da na kira ila fir'auna rasulan yahidan alaihi na bayyana ne ka ga ne karatu biya cewa kaga mu da aka aiko mana da manzo da dai ayat da zai ta magana akan annabi Musa rasul da rasul ko to shine anan mu je tsara mu ji mu ƙara da bara mu ƙara da gaba bara mun ji bakwai gaba ɗaya wata kila yau ga gaban da zamu tsaya bara mu je inda sai da abubakar to mu je zuwa sai ma da yake a ina muka daya wa qala sai yake mai ruwaya qala aisha na na aisha Allah ya kara mata yadda dake sadaka Abu Huraira Abu Huraira gaskiya ya fada kaga masu ƙarya dangi sai da ana ra'ayi da take gaskiya ya fada wa daraba ibnu umar bil hasan alladhi kana fi yadihi al-azza Abdullahi da Umar yake buka san da ya buzu ba ta ya ba ta a kasar da wanda take hannunsa dun magana da ne yake laqad faratna ko fi qarari da kabira hakika mun yi asara lada da yawa shi sai zuba da wannan kasar da hannunsa yace ashe mun yi asara lada da yawa na iya kawai yin sallah da gawa mu koma gida saboda shi bai san wannan ba Allah ba akbar ba Allah to saboda haka sai ya ce fa qala bi innahu lam yakun yashgaluni an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa qala bi abu hurairah ya bashi amsa sai ya ce kaga ni ba lam yakun yashgaluni wato lam yakun yashgaluni an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sabqatu dunya ita ni da ka gani ita hada hada kasuwanci da tasbih ba shine tabiwa to shi abin da ya sa laraba suke kawo tsafta shi ne saboda a daidai lokacin idan an yi kasuwanci an yi kun gama sai ku haɗa hannu to ɗan ƙarar da zai yi na cewa kaya da ya yadda shi suke cewa tafakar da su kasu ba su kun bayyana to shi ne zai kace hada hadar kasuwanci ya ce kaga ni ba ba hada hadar kasuwanci wanda hana ni zuwa makaranta ba sai kai ba gaya wani cewa kai neman kuɗi ba hana ku zuwa makaranta yace ga da hada kasuwanci kaga sai yanzu wato a ce Abu Hurairah ya shaka wanda abin da yake yanzu da yake ya da yanzu da yake wanda to kaga ni ba da hada kasuwanci ba da hada zuwa makaranta wala barkul wadi an yi mata shadda ne saboda karka dauka alwadi na wancan da yazo alwadi da wadi haka muke cewa to alwadi to ka gane ma'anarsa duk da ka ga yara da hausa sun gane to alwadi kuma shine wato kananan dabino wanda ake dasawa wanda ake zuwa a lambu a dasa bai san ma ce masu garun nakhi kananan dabino wanda ake zuwa a dasa inna ma kuntu aljamu nabiyya sallallahu alaihi wasallam yace ka ganni na kullun na lazumta wa na lazumta annabi alaihi wasallam ba na rubuci لكلمة يعلمي يعلمني يعلمني ها saboda kalmar da zai koya mu wannan shine ya janyo cewa Abu Hurairah ya fi kowa yawan hadisi dubu biyar ɗari hudu da saba'in da uku saboda haka shi ta ba yi da zahi wani lukumatin yuɗe'imuni ha kuma saboda loma ɗaya da za a bani ta bakin annaba ta gurin annaba ne da hadisi saboda yana cikin ahlul sufa amma Abu Hurairah ba ya yi aure daga baya don wasu suna tambaya cewa Abu Huraira ya dade da aure ba amma ya yi aure domin ya haihu ɗaya maza da mata daga cikin matan ma har ya ba wa kai da musayi shi ta ke cewa sirrin Abu Huraira ya ba ki ɗansa an gane ko to bara mu ci shi za muka rubiya a baya ba amma kun san saboda rashin mutunci irin na yan jiya sai ka ta yi wai hadisin guda ba kirkira yi wai saboda ba abinci ya je bara wani gida ka ce to almajiri wallahi ba abu sai sai wata fara kuma kuda ya fara ya ce ku kawo ai naji annabi ya ce kaza kaza wane mutum na gaske ma ko fa qala lahu ibn umar sai abdullah da umar yace shi an ce ya aba huraira ya kai abu huraira kunta wato aljamuna ne rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ka kowa da zamtar da kansa ya ba da shi kaga wani yana nan yana kawo kawo cewa in ana so ya abu kuma ana san mali ne wa annabi hidima sai an kama shida shida cewa an biya ta wa annabi hidima dan bai da akwai hidima to abu ne da bayan miji su suke gaba daya yana nan wani malami a Iran na wanda sunansa wanda ya ji littafin da gaba ɗaya don yawan mutum da ya zura a mutum ya dauki abu huraira da imamu zuhuri da imam malik gaba ɗaya yake duk makaryata ne ka san hikima saboda ka ɗau sahabi tabi'i tabi'i tabi'i na kalli uku duk ka rusa mu kana ture wayannan a isnadin hadisi wallahi ba za ka yi komai ba ba abin da za ka tsina na da ka rusa su to ka rusa su kowace ɗabaka shi ne kowanne shi ne lamba ɗaya a ɗabaka gaba ɗaya yanzu da biyar ɗin ne yake duk makaryata ne هذه الزيادات كلها لمسلم duk wannan da aka ƙarar daga musulun suke illa al'akhira banda ta ƙarshe kawai ba mu ƙarasa ba wa alamana bi alihi kuma ka fi kowa kaji daga da jedarwa wannan gabobin banna na yawan faɗa rike ya kamata ku rike saboda akwai gabar da za ga wani lokacin tattauna za ka yi kawai da kaza saboda kwanan nan na shiga wani wai wajen wani gurub wai shiwarun fil aqida ɗan shi'a ne suka haɗa su da da masu karya da hadisai eh yan jamhuri su ne a ciki saboda haka suka haɗe na shiga gurin ɗin suna ta yi boyi ake kaza kaza ana ta kawo abubuwa kala kala sai kawai ana magana ana ɗin nan sai na tambaya na ce to don Allah wai ku gaya mana tunda kun ci ana zuwa sahabi ne ku ba mu da wani alamomi ake gane mutum sahabi kawai na ku sai mu rika ɗauko duho sai mu ɗauko halin bai mu rika ɗauko sa su sai wallahi su ne ni a kawai mu da sai mu ce to a wayannan abubuwan da kuka kawo ka wato criteria din a gwada su akan halin bai simple ka ji abu abu ne ba tari ba ne ko kuma ana tsammani ba tari to da ko su gwada ka akan alhassan ko alhussein shi ke nan kawai ba shi ke nan ba ai kaza shekarun ciwo shekarun a ana tsammani ai yana ɗan min sai ni zai kaga na gaya na tura a gurbin sai nake cewa da yake boyi ni na ba na zaune sosai tunda boyi sai na zauna sai na yi magana nake cewa to ana tsammani Abdullahi dan Abbas kai lokacin da aka haife shi saura shekara uku a annabi ya hijira aka haife shi zuwa madina mahaifin da shine abbas ibn abdul ibn abdul muttalib mahaifin da bai musulunta waje da aka yi fatahu makka a shekara ta nawa takwas duk da wasu suna magana abdullahi da abbas ya musulunta ina so ku auna shekaru saboda gaba ce da za ka iya kama irin wa'annan mutanen cewa shekararsa uku annabi ya bar duniya ba yana dan shekara uku ya bar kai ya maka yana dan shekara uku to in koma madina kuma ba bai zo ya biyo annabi ba ga kananan shekaru shekara ta uku bai biyo annabi ba sannan mahaifinsa ba musulmi ba ne a lokacin sai da aka shekara takwas kwata-kwata zuwa da ya da abba babban annabi ya dawo ya zo makka suka yi hijira da mahaifiyarsa lubabatu aka dawo Madina a daidai lokacin zaman da Abdullahi dan Abbas ya da nan kwata kwata wata 30 ne shekara biyu da rabi wata 30 ne kir kadai to ka dauko kawai sai wani ya zage cewa shi ma wannan kawai sai ya zage to yanzu ma na ga jinin suna cewa yau fita zan da gurin saboda gaba ɗaya ba ta mun lokaci ke kawai za a ɗauki kawai sai a yi sai a yi budget ɗari biyar ɗari shida su cinye ma ɗaya kuma ba wani amfana ba to irin wa irin wayannan gabobin wajibi ne mu ɗaliban ilimi mu rinka rikin yanzu ka ga ba wani ayin soyayya a fili abin yake ko kwata kwata watannin kuma halin bai jiri kwata kwata watannin da yi dama ba halin jabar halin ko alu abbas to yana cikin halin bai ko za a kore jiri shine ba abin da ibnu taymiya yake musu raddi da shi a a cikin minhajus sunna irzani idan da kai da kaza kamar yadda na ba ku misali da Ali bin Mali da fatu rutsa ne ce wata to ai ku uwar mu mai su uwar magana na na ku ba ai an ce kai da na kuma Qur'anin ya dawo Ali bin Mali a cikin kun da ku kuma sai ce ya gaskiya ne amma su mi shine irzani ya gane bai da na Maryam ba kai da ita amma kana so ka bi dukkan wani da abin da yake da shi da shi kake bukata cewa sai su biyu yace amma duk qur'ani ya wanke sai yace kai sai ta yi wuce ba ta yi ba amma duk qur'ani ya wanke kun ji zai kun ji bugun da yawa cewa eh ta yi mu ta ba ta yi ba in ka da wancan ta ku ce ye na na maryam da ta zo irin wannan maganganun su ne ilzami ɗaya ta haihu ɗaya ba na da maryam baya san ta ne ta buce amma dan abu ji kanka da abin da kai da ne zai ce sai ta ba duk qur'ani ba wanke to kaga idan ka ce na na ga bata wanku ba to na maryam ma bata wanku ba a taka akidar ke kuma rajin cewa bata wanku ba ko cewa kai na maryam bata wanku ba ai kafirci ne ballan da zaka cewa aisha bata wanku ba shi da wannan iyadin da aka yi na malam da ya ga a tafsirin lissafa wancan littafin nasa ko na da maryam wani ya zo ya doka a yanzu yake cewa sai wannan abu shi ma za ku ji da kiyasin da aka yi akan ayoyin nan ya ce to shine ma da yake gaya mana nan ce duk wannan tsare tsaren da kuka gani kullu hadi muslim illa al-akhira fa hiya li ahmad ta zo ne ga imamu ahmad mujalladi na biyu shafi na biyu zuwa na uku da waraka ta ɗari uku da tamanin da bakwai وكذلك عيد بن منصور بإسناد صحيح كما قال الحافظ في الفتح kamar da ba hafi hafi ne wani hajjar ya fara a kawai ba wannan din kabula hali daya ne wanda ta zo kafin daga Abu Dawud da Yalisi wata nan zuwa sai yana na kai Muslim wa ziyaratu thaniya lake sai amma kai na biyu ga Bukhari da Muslim wa riwayatu thaniya biya li Tirmidhi wa Ahmad wa ziyaratu al-akhira sahiha karin karshe a bidiyo ga Annabi na Umar radiyallahu anhu ittasala bi nafsihi bi Abi Hurairah saboda Abdullahi dan Umar ya je da kansa ya je gurin Abdullahi ya je gurin Abu Hurairah wai ajiduhu ma fi riwayatil Muslim yana karin yana wato abin da yake karfafa haka shine abin da yazo a ruwayar Muslim wa gairihi da wani sa bilal bi cewa fa kana gurin Umar sai aba sai Abdullahi dan Umar yace aba kirri ya kai baban kaga aida wato ana cewa Abu Hurairah ya Abu Hurairah saboda yawan zuwa da magani sai annabi ya sa wa suna Abu Hurairah to amma kun san wata ke gantaka wai ta shi'a wai wai so ake azaji wato shi Abu Hurairah aka zo ya ce baban muduru saboda hiru ai muduru kenan Hurairah ma ji ka'ida kuma shi suna adami malamai da suke duk wanda yake bi a matsayin zana dalibin ilimi adami ba a ne ba a fassara shi ana abi hafsin sai ka ji an karko daga Abu Hafsin haka ake faɗa amma ga saboda shegantaka ai kamata ya tunda a akira su a wata ruwa sun ce kowa ya rike banda mutum biyar ko daga ci akwai Abu Zar al-Ghifari akwai wa akwai Mikdad bin al-Azwar misali to sai ka dauko Abu Zar bin sai ku ce an Abi Zar sai ku fassara ai ma Allah ne ya sa wa al-Qur'an an karbo daga baban wa eh baban tururuwa kai zara ai suna kiran karamin kiyashi ko tururuwa da wannan me yasa ba ka fassara haka wai dan agaji Abu Hurairah sai a ce baban muzuru to kai ba ba wanda yake ka fassara Abu Hurairah sai dai kai bayani cewa Annabi yana ga yaman ne saboda kaza in suka zo Aisha yace mata izu wai wai dan ka ta za a wai dan annan ka ta ba ba wai dan girman kaga mu ba hujjar ne ba duwan ai ba dan nakasawa yake to in dan nakasawa sai a ce in duta ce to dan kauce wannan ba to tunda ka san suna zuwa wannan yanka kake yadda ka sa wa yanka Aisha har ka je wata indo tunda akwai ko akwai wata kofa da ta fito tana to shine ba da yake amana ne yake cewa to ka zo karara cewa ruwa muslim ta karfafa wa gairuhu bil ardi fa qala ibn umar abahir yace ya kai abahir abu wala har ya mutu ma ka kira shi da abahir saboda wannan sunan da annabi yake gaya wa wanzur ma to hadisi yace duba abin da kake faɗa a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a wata ruwaya cewa ka duba abin da kake faɗa cewa annabi ya faɗa fa qama ilayhi abu hurairah abu hurairah ya tashi ya tafi zuwa gare shi a tan talaka bihi ila aisha a sai da ya kama hannun sai kai shi gurin da aisha ruwaya ba ta ci karo ba saboda akwai ruwaya da za ku zo ko da yake zai faɗa sai ce fa qala la hadisi da ya ummul mu'minin kun ga wata ruwa ai nuna haka aikawa yayi ko shi Abu Abdullahi da Umar ne ya tura Khabbab ibn al-Arab amma wannan ruwa sai ta nuna cewa shi Abu Hurairah ne ya kama hannun Abdullahi da Umar ya ce to zo mu shiga daki gurin da Aisha ta raba rigiman nan suna shiga fa kare ya ummul mu'minin ya ce ya uwar mu'minai an shiriki billah an shiriki billah ina gaba ki da Allah in za a magiya da Allah ake in ne miki magiya da Allah a tare da Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya kuce kin ji annabi alaihi salatu wasalam yana yana fadin cewa kaza ya rika lissafowa yayi bayani akan wannan ya dau gangawa fa da kana hadisi fa kana sai dace Allahumma na'am dace kwarai da gaske na tabbatar fa kana Abu Huraira sai Abu Huraira yace innahu lam yakun yace to ba wani abu da zai kasance na fade shi ba annabi ne fade shi ba ka shi ma anan da kamar ya ƙara kwankwasa kansa kan gurin ya ce masa an gaya ma kasuwanci ya hana wato ni ba kasuwanci ne ya kaza ya wata rashi nan ma zai kawo da ita sai ce fa zahiru hadha kulluhu yukhalifu riwayata annahu arsala khabbaban ila ibn umar yace in ka kalli wannan riwaya da ta saba wa wannan da aka ji an tura khabbabu bin al-arad irin wannan hadisi kasan fa dan zabo da yake dauko gaba daya sai zo ya ce wai wannan ya karya da wannan to bara ku jawo da malamai suka bayani sai ce bara ku ji so nake mu je gabar su zau dan mu tsaya kan magana dan mun ƙara minti tara to sai ce wa jama'a al-hadis nan ne ko ibnu hajar bainar ruwaye dai shi za muka ce ko wannan suke kare da hadisi yanzu da ka suke yi amma malamai sun gama aiki ai aikin ka kawai baka karanta ibnu hajar sai ya hada imamu dawi har mushkil al-azhar yayi sai wa da hadisan da kake ga sun ci ma karo ka kawo shi ya gaya ma ba su ci karo ba in dai sun inganta amma wai sai wani ya ajiye yanzu ya dauko ya rika bayani wai cewa wanda hadisin ya ci karo da wannan saboda haka duk ƙarya ne annabi bai faɗa ba bukari ake wa haka yau shi ake ɗauka riwaya ɗaya ana ƙarya da hadisi to sai yace bi anna bi anna rasula lamma raja ila ibn umar domin dan aikin wannan dan aikin da ya dawo gurin abdullahi dan umar ya kubiru aisha haka yasa na ku to ba daidai bane lamma raja ila ibn umar bi khabari wato aisha mujara yayin da ya dawo gurin wato abdullahi dan umar da labarin da rana aisha ta bayar balaga zalika aba huraira sai abu huraira ya ji wannan labarin cewa ga abinda abdullahi dan umar ya ya an faɗi magana da gare shi bai mai da bai da tura dan aiki fa mata ila ibn umar sai tashi ya tafi gurin abdullahi dan umar fa asma'ahu zalika min aisha mushafahatan ya kama hannunsa an gane ko ya tafi da shi zuwa ga nana aisha wato ya ji yadda shi daga nana aisha mushafahatan baki da baki abin nufi shi ne an aika Abdullahi dan ya tura Khabbab bin al-Arad Abu Hurairah ya ji labarin har yana neman tatabbu'i sai ya ji sai ji dauke ke da duro mu da gurin Nana Aisha suna zuwa gurin Nana Aisha ta faɗa da bakin ta shine fa kamar kai ne bayanin da ake cewa ka ce idan sai kai kai dan ka asibiti da kai da iyalin ka ta goya yaron da dan wayen saboda haka wani misalin mara misali ya kai wa ba mu irin misali cewa misali na kararra kenan cewa da kuka ce asibiti yaro wata ran zai ba da labari sai ki ba abokansa labari sai ki cewa na je asibiti wannan ruwa ya guda daya wata ran kuma da ya tashi sai ki cewa mun je asibiti da abba wata kuma da zai faɗa sai ki mun je asibiti da umma duk wannan ruwayoyin da ya faɗa ba iri ne wani akwai ƙarya a ciki shi irin wannan ne ba kawai sai ya zo ya ji wani sun ci karo sai ƙarya ne ba wani duk babu ƙarya a ciki cewa yana bayanin cewa na je asibiti ba ƙarya ya ba domin ya ji mun je asibiti da umma bai yi ƙarya ba mun je asibiti da abba mun je asibiti da abba da umma ruwa ya hudu sai ka yi yadda za ka yi shi ne za a ce an tattara ma ruwayoyi a ce ma kaza a ake yi kawai shi za ka ce man da kalawa da hukara da wahada in haka za a yi kowa ba zai rusa addinin ba yanzu in je za a ce da irin rubabbin hankali kowa da hankalin zai zai addini wallahi kowa rusa shi za to shi ne matsalar to sai ke wani abi wani radiyallahu anhu hadithun akhar fi fadli shuhudil janaza to ina ga mutaya ana sai mu tashi karfi na sha tara kenan rami alama abubuwan da muka faɗa daidai Allah mana hukun sarki ya yaɗa mai yaba mu lada kuna ga tashi mai zuwa nan littafin zamu kuma yawwa saboda ba fa aure ake ta yi ba mutuwar ma ana yi yawwa saboda haka za mu kuma wannan littafin insha Allah ta'ala abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wannan muka kuskure Allah maka hukun sarki ya bi wani akwai ɗari shida da saba'in da biyar da aka tara akwai kamar yadda muke faɗa ɗaya daga cikin iyayenmu da Allah ya rasuwa ranar juma'an nan da ta gabata insha Allah ta'ala akwai ɗaya daga cikin wanda muke ɗauki tashi da zuwa nan malam Fadilu wanda ina ga mutatin da ya wuce wancan ma shi ya ɗaga hula sau ba ina tsokanar ya karfi to mahaifinsu Allah ba hauke sarki ya masa rasuwa insha Allah ta'ala wanda yake da lokaci mun yi sallah yanzu duk da dai kusan kowa ya ji amma yana da da cikin tarbiyyar karatu idan aka irin wannan a rika kan wakilci a je insha Allah za mu je mu masa ta'aziyya yanzu wato a a kwamji hako kwamiti haka ne jiya mun ko ka san kowa ya ji amma za mu je a matsayin wato majalisun insha Allah ta'ala muna roƙon Allah wa sarki ya yabe maka ko kuma Allah madaukakin sarki ya haɗa kawunan Allah madaukakin sarki ya ba su juriya da hakuri idan za mu dazo Allah ya sa mu cika da kyau da imani akwai alaji sarki soja shi ma yana zama babban mutum da ga kowar ne yana zama karatu shi ma ɗazu na je ne masa ta'aziyar kan wata da tarasa a nan sun kwalli lalayin alaji sani ne ba ko yawa matar alaji sani ne ba ma ita ce kuma lamu ita ma Allah ya mata rasuwa yau da safe muna roƙon Allah madaukakin sarki ya yafe mata da ba ta juriya da hakuri ban sani ba ko ko sauran biyun ba za mu haɗa zo dai na je ɗazun muka yi nan yanzu sai mu je shi ma mu mata ta'aziyya kwarai da gaske abubuwan da muka fara daidai Allah ya ba mu ladansa wayan nan mamata da muka lissafo da waɗanda da kar za mu gidan gaskiya da jini Allah ya ga mutum ya ba su ke buɗa haka ga kabarin iyayen mu Allah maka kusa sarki ya yadda da rahama kabarin idan ta mu dawo Allah ya sa mu da dole kuma Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu yi kumbulta Allah ya nuna mana kariya kariya ce ba mu yi kumbuje wata akwai yan uwa da suka yi jarabawa kala kala muna roƙon Allah ya ba su sa'a Allah ya taimake su ya agaza musu kayan da suke neman aiki wanda suka za aure a gaba da wanda aure ta ko a gaba Allah su gara mu Allahumma amina fi awdanina wa aslih ummatina wa la umurina واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين صل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين اللهم امين
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح